Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na sha tara.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu dama na ci gaba da karatunmu na littafin amdatun hakam tarjama da muke yi insha Allah za mu ɗora daga inda muka kwana sai dai a sakamakon mula da mulahaza da wani ya yi cikin yan uwa ba su ɗauka akwai hadisi ɗaya da ba a ɗauka ba inda muka tsaya jiya insha Allah za mu tashi daga kan shi hadisin da ba kara guda ɗaya hadisin abu sa'id al-khudri ba su tashi a cikin rakodin ba بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني بعد المئتين شيني حديث ندري بيو دبيو أو أن شرح كان يتعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر حديث لك أبو سعيد الخدري ألا دلشي yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu manzo Allah sallam ya kasance yana itikafi fil ashr al awakhir awsat min ramadan a goma na tsakiyar ramadan kwana goma na tsakiyar watan ramadan fa atakafa aman wata shekara sai itikafi daga kwana goma hatta idza kana lailatu 21 har sai da aka zo daren 21 wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihiha min itikafi yace daren da awashe garinta zai fita daga itikafinsa sa qala sai yace man kana itakafa ma'i wanda da yayi itikafi tare da ni cikin ku wal ya'takif fil ashr al awakhir to ya zace da itikafin har zuwa goman karshe faqad uritu hadhihi al layla an nuna mun daren daren lailatul qadri summa unsitu hasanan ammance amman taddani wannan dare ne faqad ra'aytuni a cikin da aka nuna mun a farki na ganna a daren asjudu fi ma'in wa tinin ina sujuda akan tabo hada da ruwa min sabihatiha a subahin wannan dare faltamisuwa fil ashirin awakhir don haka ku nemi daren nan a goma na ƙarshe faltamisuwa fi kulli wutirin ku neme shi kuma a dukkan wutiri ƙwala mai ba da ruwaya ya ce fa matsarati sama sai sama ta yi ruwa tilkan laila a wannan dare wa kiyan masjidu ala arishin masallacin manzala sallan kuma dama an gina shi ne kamar tsarin arish shine itacen dabino wanda yake da ganye a jiki da kuma a sami itace mara ganye sai a yi sai a rufe saman da ganyen wato wato dabino kamar dai lema za a ce haka amma gefe gefensa da da ami da haka turaku aka aka gina masallacin to ya zama to kaga saman rufin ba wai irin namu bane wannan kawai da ganyen dabino aka rufe fa waqafa masjidu sai masallacin yayi yoyo فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته الأثر المائي sai na ga manzo Allah sallama alamar ruwa da tabo akan goshinsa min subhi 21 a subahin daren 21 to sai ke nuna mana cewa wannan daren shine daren da aka nuna masa a mafarki cewa daren lailatul qadri na'am sai hadisi na gaba ko kuma babi babul itikaf babi da zai magana game da itikafi hukunce-hukuncensa da yadda ake yi da kuma lokacin yinsa da sharuɗa ma'anan itikafi shine lazimtar wani abu da, da, da mutum ya, ya tsare kansa akan wani abu misali idan na ce a ita kafa kaza ya lazimci abu kaza hmm. kawai ka lazimci abin ka jibance shi kullum kana tare da abin baka rabu da shi ba an gane ko daga wannan ne mafaɗin Allah ta'ala cikin suratul araf ya'kufuna ala asnamin lahum ai suna lazimtar wannan gumakan suna tsayuwa wajen bauta musu kullum suna tare da gumakan suna bauta musu don an ce itikafi ma'ana ya lazimci abu a shari'a kuma shine zama a masallaci a wata siffa keɓantacciya domin niyyar yin bauta ga Allah niyyar yin ibada ga Allah hukuncinsa a shari'ance malamai sun ijima'i akan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba mustahabbi ne za ka iya yi hukumuhu mustahabbun laisa bi wajib an gane ko fa'idarsa kuma da ake samu shine gyaran zuciya da tsayuwa akan hanya ta ibada idan mutum ya shiga wannan itikafin tsawon kwanakin da zai zai samu zuciyarsa za ta samu cikakken gyara an gane ko za ta tsarkaka daga dukkanin datti da rauni da yake cikinta an gane da dukkanin damuwoyi na duniya mutum zai miƙa lamarinsa gaba ɗaya ga Allah ne zai yanke alaƙa da duniya gaba ɗaya ya lazimci bauta sai wata yar babba abin da zai fidda daga cikin masallacin sai yar bukata wanda ba a rasa ba kamar cin abinci shan ruwa ko zuwa dush in ba wannan ba ba abin da zai fidda ka sannan kana fita uzurin da ya fitar da kai ka je ka yi shi kai tsaye ka dawo kar ka tsaya yin wani abu ko da tattaunawa da mutane ne an gane ko wannan shine ka'idarsa نعم الحديث الثالث بعد المئتين حديث الأريبي لأكو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان yana itikafi a goman ƙarshe na Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa sun ma itikafa azwajuhu min ba'di sannan bayansa kuma matansa ma sun itikafi a fi lafzin a wani lafazi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takifu fi kulli Ramadana ya kasance yana itikafi a kowane watan Ramadan fa idza sallal ghadata idan ya sallaci asbahi jaa makanahu alladhi yatakafa fi sai ya shiga gurin da yake da niyyar itikafi a ciki ma'ana yana shiga itikafi ne bayan sallar asbahi sai ya zo masa in ya zo yayi sallar asbahi kawai sai ya koma gurin da yake ya ware zai itikafi to wannan yana nuna mana cewa zaka iya ware wani guri a cikin masallaci matukar ba za ka cutar da ko ba za ka takura mutane a saho ba ka ware wani guri a cikin masallaci ka ɗan keɓe shi haka kewaye shi kawai ya zama ta wajen ita kafin ka kenan na'am hadisi na gaba alhadisu rabi'u ba'da al-mi'atayn hadisi na ɗari biyu da hudu عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه daga na Aisha radiyallahu anha take cewa a ta kasance tana taji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa gashin kanshi wa hiya ha'id alhali tana haila alhali lokacin tana jinin haila wa huwa mu'takifun fil masjid kuma yana itikafi a masallaci wa hiya fi hujratiha tana cikin ɗakin ta yunawilu har aso zai miƙo mata kanshi saboda ɗakinta yana jikin masallaci kamar jikin kamar misali nan to ga ba kofa bace nan sai kace kamar nan ne jikin ɗakin Aisha to zai tura kansa haka ita kuma sai ta je mai kanshi wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana la yadkhulu albayta illa li hajati al-insan baya tashi ya shiga gida sai dan wata bukata irin ta dan adam kamar cin abinci shan ruwa ko kuma zuwa dushi wa fi riwayatin wata riwaya na Aisha ta kalar ta ce in kuntu la'adkhulul baita lil haja a lokacin da nake itikafi nakan shiga gida don wata bukata wal maridu fihi kuma za iya za iya katari a cikin gidan akwai mara lafiya a lokacin as'alu anhu la fama as'alu anhu illa wa ana marra ba ma dan tsaya tambaya ya jiki ya waye waye ba sai ina wucewa kawai ina tafiya ina tambaya ba ta tsaya ce ah wani ya jiki ya aka kawai tana tafiya ta fito tana tafiya a ya jiki rami kawai shikenan ba tsayawa saboda kwaɗayin aje a gama uzurin da zai a dawo wajen itikafi amma ka tsaya ku zauna ku tattauna kai minti biyar minti goma wannan ka shagaltu da yawa na'am akwai wani abu da zamu fidda ƙarshen nan maganar ta taje mai kai tana haila malam yace anan idan muka lura akwai kyautatawa ta addinin musulunci da adalci masalan kamar yahudawa su idan mace tana haila suna nisantar ta gaba ɗaya ne kawai ana ganin ta kamar datti ce a lokacin su yahuda haka suke An- kun san yahudawa ko mun ji ana yahudu To haka suke ɗauka mace tana haila kawai za su nisance ta gaba ɗaya ba za a ci abincin da ta dafa ba ba za a yi mu'amala da ita ba kawai datti ce ita su kuma nasara su kuma sai suka zama kishin haka su kuma kawai ba sa nisantar mata kowace irin mu'amala za a yi hatta aure musulunci kuma sai zo da daidaitawa tsakani shine ba za a yi mu'amalan abin da ya shafi kwanciyar aure ba amma kowace mu'amala za ka iya yi da ita wadda tana jinin haila to shi yasa za ku ga shi manzo Allah sallam ya miƙa kansa ta taje mai ka kuma tana haila alhali kuma yana itikafi an gane sannan sai kuma mu ciro wasu ahkam shine yin itikafi ba zai hana mutum ya taje kansa ko ya tsaftace jikinsa ya kwalliya ba an gane dan kana itikafi ba za a ce ba za ka yi wanka ba ka shafa mai ka dan taje kanka duk za ka iya yi wannan ba damuwa a ciki an gane ko sannan kuma ka taba ko dan ka taba jikin mai ha- mace mai haila ko ta taba ka wannan ba damuwa sannan kuma muka lura zamu ga ba a itikafi a ko ina sai a masallacin da ya ce a cikin masallaci mutakin fil masjid da haka ba za ka ware ka ka je ka tare a cikin ɗakin ka ba ka ce kana itikafi ko wani waje haka sai cikin masallaci sannan kuma ba za ka fita daga itikafi ba sai dan bukata kamar yadda muka faɗa a farko cin abinci shan ruwa ko zuwa dush sannan dan ka fitar da wani bangare na jikinka itikafin ka bai ɓaci ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da ya dan miƙa kansa a inda ba masallaci ba ɗakin na Aisha ta taje mai kai wannan duk ba zai ba da matsala ba sannan kuma za mu ƙara ciro wani hukunci shine mace mai haila kenan ba za ta zauna a masallaci ba saboda za ta iya ɓata masallacin to kaga inda za ta iya zauna da za ta shigo masallacin ne ta taje mai kai a ciki an gane ko yawwa sannan kuma za mu ƙara ciro wani hukunci shine dan mace ta taɓa jikinka ko ka taɓa jikinta ba tare da niyyar sha'awa matarka kenan itikafin ka bai ɓaci ba amma inda niyyar sha'awa ce a matsayinta na matarka to wannan za a samu matsala ita kafin ka kenan yau sai hadisi na gaba hadisi na ɗari biyu da biyar an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala kuntu ya ras qultu ya rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan وفي رواية يوما في المسجد آه، يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعد الرواة يوما ولا ليلة hadisi daga Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yake cewa nace ya manzon Allah su sallama inni kuntu nazartu nayi bakance nayi alwashi fil jahiliya tun a lokacin jahiliya an ataki falalatan akan zan yi itikafi dare daya ba fi riwayatin yawman wata riwaya kuma ya zo da lafazin yawman yini daya rana daya zan yi itikafi rana daya wancan kuma yace dare nayi kuma alƙawarin cewa zan yi ne a masjidil haram masallacin makka kola sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yi fa aufi bi nazarika to ka cika bakancan ka da kai ka cika wannan alwashin ka je kai itikafin malam yace wa lam yadhkur ba'd ruwati amma wasu marawaitan basu ambato lafazin yawman a ciki ba wala lailatan basu ambato cewa nayi niyyar zan yi itikafi yini a dare rana ɗaya ba ko kuma dare ɗaya kawai an kawo riwayar ne nayi niyyar zan yi itikafi a jahiliya kawai shi kenan ba a ce ranar a wata ruwayar kenan wasu ruwayar maruwaitan an gane ma yi wakadu min alhadith wujubul wafa'i bin nazar wajabcin cika al a bakance da mutum ya yi ko alwashi ko da mutum ya yi bakancen ne a lokacin da a ce da ba musulmi ba ne shi to in dai abin ba zai zamanto ya saba wa shari'a ba to zai iya cika wannan bakancen an gane ko sannan idan an ayyana itikafi to abin da aka ayyana za a yi idan ba ayyana ba daga cikin masallatai misali baka ayyana masallacin da za ka yi ba to duk masallacin da ka je kai yayi kamar da a ce cewa na yi niyyar zan yi itikafi a masallaci kawai bai ce masjidil haram ba to da ko duk masallacin da ya je ya wadatar amma tun da ya ayyana dole ya yi wato a masallacin da ya ayyana حديثي نقبا ندري بيودا ست- شدا عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسك وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال ألا رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقف في قلوبك أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد من العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه نعم حديثي دقى صفية بنت حيي مع دقى تكين مات يمن الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya da ita take cewa manzala sallam ya kasance wani lokaci yana itikafi a masallaci fa ataituhu sai na je wajen shi a zuruhu dan na ziyarce shi lailan da daddare fa haddastu muka dan tattauna muka yi hira a matsayinta na matarsa thumma qumtu li an qaliba sai na tashi dan in koma gida fa qama ma'i li yaqlibani sai ya tashi tare da ni dan ya maida ni gida ya rako ni kyautata ta manzo Allah sallam ta kawo mai ziyara sun tattauna za ta koma kuma sai ya dan tashi dan taka mata haka ya raka ta yawwa li yaqlibani dan ya maida ni gida wa kana maskanuha fi dari usama ita kuma gidanta dama yana inda gidan usama yake a yanzu lokacin da ake bada labarin daga baya ya zama gidan usama bin zaidin a lokacin amma ba nashi bane shi usama bin zaidin shine a dan gidan zai ɗin asali bawa manzo Allah sallallahu alaihi wanda na ji da ta bashi ya yanta shi Usama shine ɗansa an ce manzo Allah sallallahu yana son shi sosai shi wannan wato Usama ɗin kenan to fa marra rajulani min al ansar sai wasu mutane suka zo wucewa cikin mutanen Madina ga manzo Allah sallallahu ya taho da matarsa su kuma suka zo wucewa suka gansu akan hanya falamma ra'a rasulullah da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil mashi sai suka dan yi sauri wajen kar su ji kunya sun gama maza Allah yana tafiya da matarsa kar su tafi tare tafiyar su ya suka dan yi sauri haka su dan wuce su kamar su dai haka suke nufi faqala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ala risulukuma ku dan tafi a hankali ku dan nutsu ku dan rage tafiya ku dan tafi a hankali kar ku yi sauri innaha safiyatu bintu huyayyin ai ba kowa bace wannan matar safiya ce fa mata ta ma'ana kaman a ce maza Allah ya yi zaton ko za su dauka shi da wata mata ne daban ina fatan kun gane sai ya faɗa musu dalilin da sai suka ce faƙala subhanallah suka ce subhanallah kamar su ɗan yi mamaki ya rasulullah kamar ya za ka yi tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce za mu yi zaton kai da wata mata ne kamar irin hakan nan dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytan yajri min ibn adam majra dami ai shaytan yana gudana a jikin dan adam wannan za a mai fasara biyu ko ya zama yana gudana a magudanar jininsa cikin jijiyoyinsa ko kuma irin yadda jini yake gudana a jikin mutum haka shaytan yake shiga jikin mutum an gane fasara biyu malamai sun yi fasara biyu ko ka ce yana gudana a magudanar jini cikin jijiyoyi kenan ko kuma yana gudana irin yadda jini yake gudana a jikinka cikin sauƙi ba abin da yake masa wahala majra dama yana nufin magudana ko ya zama ismul makan kenan ko ya zama masdar na fi'ili ismul makan wurin gudanar jini shine kamar jijiyoyi da haka masu malamai suka ce idan idan misali aljani ya shiga jikin mutum aka ma shi zaka mai rukiya farko zaka yi haka in ka rike hannunsa haka nan akwai jijiyoyi guda biyu ko ka danne nan ka matse ɗaya jijiyar guda biyun ka danne su haka a lokacin da yake ta wannan shirman in ka danne su za ga ya danne su kaɗan saboda shi ɗan yana gudana a cikin jijiyoyin ne wannan tajriba ya tabbatar in ka danne sai ka mai karanta abin da za ka karanta karanta addu'o'i da za karanta ko sa'atul kursi sai ka ce ukhruj ya adu Allah ukhruj bismillah adu Allah in ka faɗa haka ka cire hannunka to zai dan samu nutsuwa zai dawo hankalinsa za ga ya dawo hankalinsa an yi sa kuma shi wannan aljanna da yake jikin shi zai fita ina fata an gane yawa to shine sai ya ce shedan yana gudana a jikin mutum irin yanda jini yake gudana ko kuma a magudanar jini wa in khiftu an yakdhiba fi qulubikum sharran naji tsoron kada ya jefa wani sharri a zuciyarku aw qala shay'an ko kuma yace wani abu mana kai ya sa muku wani tunani ku dauka cewa ni da wata mata ne kaga shaytan ya sa musu wani tunani mara kyau shi yasa na ce muku dan daya a wata riwaya kuma annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi ta zo ta ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a i'tikafin sa a masallaci a goman karshe min Ramadan fa tahaddathat indahu ta dan hira a wajensa sa'atan na dan wani lokaci ثم قامت تنقلب ستتاش ذات كوما جدا فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها سيما صلى الله عليه وسلم يتاشي يقلبها دنيا وتركاتا جميلة جدا حتى إذا بلغ باب المسجد حسيد زقو فرمسلاتي عند باب أم سلمة عند قفر أم سلمة تكي إتما جلنتي أنا كسد مسلاتي ثم ذكر معنا وسيأك أمتي سورا معنا حديثا نعم ma yu'khadhu min al min al hadith min al ahkam kadan daga cikin wasu hukunce hukunce karkashin wannan hadisi al muhadathatu al yasira la tunafi al i'tikaf dan tattaunawa kadan ba mai yawa ba baya kore itikafi khususan lil maslaha musamman idan dan maslaha akai ba kawai tattaunawa da duniya ba wata maslaha ce kaga wannan ai matarsa ce an gane yana itikafi kwana ɗaya kwana nawa baya tare da su ta zo ta dan tattauna da shi ta dan ɗeba kewa kaga wannan akwai maslaha ko kuma za ka yi wata maslaha a matsayin ka kila kai shugaba ne ko jagora ne a wani waje wani daga cikin wanda kake jagoranta ya zo ku tattauna akan wata maslaha da ta shafi al'amuranku an gane ko amma banda abin da ya shafi kasuwanci gaskiya nisan samu ne kasuwanci idan za ka shiga itikafi in abokanan kasuwancinka kana da nambobinsu ka tura kowa saƙo kar ma ka ce za ka yi itikafi saboda a samu kar a samu riya ka ce za ka ɗan yi wani uzuri kowa kwana kaza ba za ku same ni ba da Allah ɗan yi haƙuri zan ɗan yi uzuri kawai shi ke in kuma wanda za ka wakilta sai ya wakilce ka bai kamata ba ce misali ka yi ga itikafi kana ta amsa waya ko wani yana zuwa maka ana harkan kasuwanci an sayar da abu kaza na waje kaza to a ƙara a wannan kuma ai wani abu kawai ka tura cewa za ka shiga wani uzuri ko za ka je wani uzuri ko za ka yi tafiya ko wani abu dai haka da Allah ɗan yi min uzuri haka kwana biyu kar a kira ni a ji shiru sai ka kashe wayar ka kawai ko ku na me sit kaman ya in ya shafi maslaha aka gaya maka wanda yake da maslaha fa kai ana so ka yanke alaka da duniya ne gaba ɗaya ka je ka lazamci karatun Qur'ani da azkar da za ka yi shi kenan kawai fa banda su ba wani abu za ka yi message lokacin da za ka shiga itikafi duk wanda kake da mu'amala da shi ta yau da kuna yawan mu'amala kawai ka rubuta masa sako kwana biyu ko kwana kaza sai ka dauki adadin kwanakin itikafin ka ba za ka same ni ba ko zan shiga wani uzuri da Allah kana kira ni aji shiru a dan mun uzuri kawai shikenan ai kana da yancin ka mutum zai ce dole yayi ya kai ne in kwana biyu a dan mun uzuri da Allah zan dan shiga wani uzuri ko zan dan yi tafiya ko na makamancin haka sai ka tura musu sako gaba ɗaya sai ka rufe wayanka shikenan sai ka bar misali kamar in kana da mata kaga zaka iya barin zaka iya sa numbobin wayancan a blacklist akwai blacklist da ake sa wanda mutum ya kira kama ba za ta shiga ba blacklist sai ka bar namban matarka kaga wannan matarka ce za a yi za a samu tawasul tsakaninku ko kuma mahaifiyarka idan baka da aure wanda ya zama dole kaga wayannan su ne dolanka amma duk sauran mutane ka musu blacklist kawai ka ci gaba da uzurinka ina fata an gane ko yawwa in kuma baka da wayan ma shikenan alhamdulillah ka huta eh mana mace za ta yi takafi so ga ga shi matar Allah sallallahu alaihi sun yi ba sun yi bayan sa an ce a ta kafa sun ga an gaya maka al-muhadathatul yasira yace anan fa tattaunawa kadan a'a ba haka bane abin da zai faru shine ita matar taka zaka mata bayani ai ta san itikafi zaka shiga tattaunawa da zaku yi kar ku wata magana da za ta janyo sha'awa a ciki a matsayin ta na matarka magana ce ta maslahan gida kwana biyu lafiya kalau ya yara kuma kun ana zuwa makaranta ko kuma ba wata damuwa dai ko shikenan kalas yawwa ai shine wa da hira kuma me zaka tattauna kana tare da kana tare da ita kullum yan ina fata an gane ko to wannan shine sauran mutane malam ka sa musu blacklist kawai blacklist ka san blacklist a waya ko ya kuke cewa list ko list nawa to shi kenan yana kuke faɗa dai a faransanci to ko ma me in ka sani kawai shi za ka saka wa mutane assalamu alaikum alaikum salam Allah ka aiki aji alhamdulillah masha Allah sannin to la ba sa fadal yana fatan kun gane ko ka sa musu blocks nawa ko me yawa to ko ma menene ne kawai ka sa nan ban inda matarka ka sa banda matarka sai mahaifiyarka ko mahaifinka idan suna rayu wanda ka san za su iya kiranka in ko ba su da waya su ma kuma kaga shikenan dama ina fata an gane kana samu wannan tawasu shine yace al muhadathatul na an ce maka zaka iya fita cin abinci shan ruwa yawwa in san samu ne a samu maka abinci a gida a kujan itikafi in babu kaman gidanka nan ne tafiya ba mai nisa bace zaka iya fita ka ci abinci ka dawo kana fita daga cin abinci kawai ka dawo daga shan ruwa ka dawo ko za ka shiga dush na ina zo me maganin ga eh me ce kwana uku eh mana itikafi ai mafi karancin shi rana zaka iya yi kwana ɗaya ko yawa zaka yi kwana uku ko kwana nawa ne zaka iya yi na me maganan ka kai eh zaka fita lil haja ‘yar bukata kaɗai yawwa ya salamu kuna faɗaɗawa da yawa kamar ta'aziyya ne yayi in san samu ne in ba nisa za ka musu ta'aziyya ya haƙuri kaza shi kenan kawai amma wannan uzurin gaskiya kaga ba wata bukata ba ce ta ɗan adam bukata ta ɗan adam da aka ce menene bukata ta ɗan adam taka ta karan kanka cin abinci shan ruwa shiga dish shikenan ko wanka wannan ita ce buƙatar ka duk wani waye ka aje su a gefe ina fatan ka gane gashi nan kaga an kawo mana na Aisha za ta je gida da marar lafiya ba za ta ma tsaya ta tambaya ba kawai tana wucewa za ta tambaya ya jikin wani kaza shikenan kawai tana wucewa ba ta tsaya ba ma ta tsaya ba su yi magana ina fata an gane dan tattaunawa kaɗan nan Mm-hmm. nan cikin haraba ba haraba mai masallaci ne ko amma kar ka fita ka je ka kama hira anan fa kaga misali zaka yi la'akari da cewa haraban nan cikin duk masallaci ne to in ka fita waje nan sai dai idan masallaci da zafi masalan zaka dan fita ka sha iska to ya zamanto idan ka fita ka tabbatar ba hira zaka yi da mutane ba nan ma zaka yi azkar ɗinka ne da karatu ina fata an gane dan wani zai iya ruduwa da wannan yace ai cikin masallaci ne sai a fita kuma a kafa daba a kafa majalisi a ta surutu ana irin wannan wacce za ga yin itikafi wasu wasu in ka irga ibadar da suke yi da itika da da, da surutun su kusan wannan dumin yafi yawa a ciki sai a je a kafa majalisi ai ta zuba amma mala ina fata an gane ko shi itikafi kamar yadda muka faɗa a farko zaka lazumci ibada ne kawai duk wata alaka zaka yanke ta da duk wani abu da yake da alaka da duniya zaka yanke daga azkar azkar kuma tasbihi ne zaka yi tahlili zaka yi takbir ko sala hawla wala quwwata illa billah ko salatu annabi ina fata gane ko istighfari ko kuma karatun alqur'ani wasu malamai suna ganin ko da karatun hadisi ba zaka yi ba to sai ma yi wasu suna ganin ba zaka yi wasu muraja'an wani karatu ba kawai wannan ibadar zaka yi wannan ibadar kawai zikiri hailala su salatu annabi istighfari karatun alkur'ani shikenan kawai sai salloli shikenan abin da zaka yi ina fata an gane yawa wannan shine kaida na'am sai abu na biyu za mu ga kyakkyawar mu'amala ta manzo Allah sallama saboda matar shi ta kawo mai ziyara za ta koma gida bai bata ta tafi ita kadai ba sai ya tafi ya raka ta dan ya ɗebe mata kewan tafiya cikin daren nan kar ta tafi ita kadai cikin dare ba daɗi wannan kyakkyawar mu'amala ce ya dan ɗebe mata kewa har ta je inda za ta je gida kenan na za mu kuma dan yana da iko a jikin ɗan adam ya yi abubuwa da yawa kamar yadda ya nuna cewa yana gudana a jikin ɗan adam irin yadda jini yake gudana to akwai wanda suke inkarin cewa wai aljani ba zai shiga jikin mutum ba suna ganin kawai ƙarya ne gaskiya wannan ba daidai ba ne shi Allah ya bashi wannan ikon zai iya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan hadisin yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana kuma zai shiga jikinka ya shiga cikin jijiyoyinka idan abin da yake so duk yanda ya ga dama zai tashakkuli ya zama kaza ya zama kaza ya shiga jikin mutum na'am kitabul hajji ko ƙarfe nan malam to to bari mu ko hadisi ɗaya ko biyu ko biyu eh bari za mu gani kitabul hajji ne alhajj a larabcin an ce alhajju alƙasdu nufi an gane hajja kaza ya nufaci kaza shine ma'anarsa a shari'ance shine alƙasdu ilal baitil haram nufatar ɗakin Allah mai alfarma shine kaba ko li'amalin maksusa don wasu aikace-aikace keɓantattu fi zamanin maksusin a wani lokaci keɓantacce ma'ana akwai yanda ake yin aikace-aikacen ba wai za ka yi ganin daman ka ba ne sannan kuma akwai lokacin da ake yin su ba wai kowane lokaci za ka ɗauka ka je ka ce za ka yi ba kamar yanzu misalin ka ce za ka tafi akwai lokaci an gane ko ta sai babul mawaqit shine a farko ko المواقيت كلمة المواقيت جمع لنا واتو كلمة ميقات ميقات كما شيني واتو ميقات ياكسو جدا بيو akwai miƙati kamar lokaci akwai miƙati na lokaci akwai miƙati na guri ina fata an gane miƙati ya kasu nawa akwai miƙat zamani akwai makani na lokaci da kuma na guri na lokaci dai watanni ne guda uku shawwal zulqa'da da zulhijja kwana goma na farko na zulhijja tun daga shigan shawwal za ka shiga zulqa'da har zuwa kwana goma na farkon zulhijja wayannan su ne lokuta na hajji su ne ake cewa miqat zamaniya ku kiyaye al-miqat ko mawaƙid zamaniya an gane miƙati na zamani lokacin sai almawaƙid makaniya shine guraren da aka ambata a cikin hadisi zulhulaifa juhfa yalamlam zatu irk da kuma karnin manazil wayannan su ne mawaƙit makaniya guraren da ake ɗaukan miƙati ake ɗaukan hirami ina fata an gane الحديث السابع بعد المئتين حديث نتري بيد بكوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة نعم حديث دقاء ببن صحابي عبد الله بن عباس مفسر كنا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا دد شيد شيد ما يفنس عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي ما زال ترد أمين الله سكبت أغريشي يا سن يميقاتي قمتانا مدينة ya ce inda za su je su ɗauki ihrami su fara wato su fara wannan labbaika Allahumma labbaika da ake yi da masu aikin hajji suke yi wato shine zulhulaifa wani wajen da ake ce masa zulhulaifa wa ali ahli sham so kuma mutanen sham za su ɗauki ihramin su daga juhfa sunan wajen nasu mai aljuhfa wa li ahli najd mutanen najd kuma qarnal manazil wali ahalil yaman mutanen yaman kuma ya lamlam sunan gurin nasu ya lamlam wa ƙala sai ya ce hunna la hunna su wannan guraren da aka faɗa na mutanen wajen ne na mutanen eriyan ne waliman ata alaihin da wanda ya zo ta hanyar su wanda ba ɗan garin ba idan kai kana najeriya sai ka tafi najat kai niyyar aikin hajji to za ka ɗauki miƙati nasu ne ba sai ka dawo miƙatin eriyan mutanen ku ba in kana madina ka tafi sham to za ka yi aikin hajji kuma to sai ka ɗauki miƙati a gurin da aka ce ‘yan sham za su yi ba sai ka dawo madina ka ɗauka ba ina fata an gane shine hunna la hunna nasu su da kuma wanda suka zo ta hanyar su wanda ba ‘yan garin ba min gairi ahlihinna na min arada hajji wanda yake da niyyar aikin hajji ko umara amma kana duna zalika wanda kuma inda yake ba kusa da miƙatin nan bane kuma a ce musamman yana kusa da makka misali a ce nan makka nan miƙatin garinku miƙati ga wani miƙati kai wanda yake ga makka ga wani miƙati nan kai kuma garinku yana nan kaga garinku ya fi kusa da maka akan miƙati ko to daga garinku shine yace fa min haisu an sha'a to zai fara miƙatin shi ne daga inda yake ba sai ya koma baya ya je ya ɗauko miƙati a can miƙati da yake bayan shi ba ina fatan kun gane misali a ce nan garin da ƙoro a ce nan ne makka kun gane ta kaman kwarnaka da yake kusa wani gari ne yake kafin kwarnaka in ka fita daga nan lalle ko yauwa to misali kai garin ku lalle ne kuma kwarnaka shine miƙati yana daga cikin mawaƙin da aka saka masalan to ba sai ka koma kwarnaka ka je ka ɗauko ba kawai daga garin ku zaka yi miƙati kai ka taho zaka yi zaka ɗauki hiraman ka kai ka taho kun kun gane misalin yawwa wanda yake kusa da maka to ba zai koma baya ya ce ya ɗauko ni miƙaci in miƙaci yana bayan su ba yana bayan garin su ba kawai zai fara wannan ihramin sa ne daga garin su kawai ya shiga ya tafi aikin haji wannan shine abin da yake nufi man kana duna zalika wanda yake koma bayan bayan miƙaci ba a can inda miƙaci yake ba fa min haisu aisha zai fara ihramin sa ne daga inda yake hatta ahlu makka min makka har mutanen makka za su fara miƙaci za su yi ihramin sa daga makka su ba ya ce sun fita a makka sun je sun ɗauko wani miƙati ba a daga maka cikin makanka kana garin maka dama kai dan maka ne kawai kai ihramin ka ka shiga aiki الحديث الثامن بعد المئتين حديث ندري بيو دتكوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث دقى عبد الله بن عمر ألا يدرسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من زالت إرادة أمين الله صبتا قريش يتي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة mutanen madina su ɗauki ihrami su fara wato kabarbari da labbaika Allahumma labbaikan nan daga zulhulaifa wa halu shami su kuma mutanen sham min aljuhfa za su ɗauki ihramin su ne daga juhfa ahalu najar za su fara daga karni manazil kamar yadda wancan hadisi ya zo ala abdullahi abdullahi ya ce abdullahi dan umar ya ce wa balagani anna rasul sallallahu alaihi wasallam labari ya ishe ni cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam su kuma mutanen yaman za su yi ihramin su ne daga wani waje da ake ce masa yalamlam duk wannan guraren galibin su kwari kwarirrika ne sannan kuma a yanzu sakamakon wato haɓaka da aka samu da canjawar yanayi wasu guraren su rushe musamman kaman a miƙatin da yake abin da ya shafi yamma haka an gane ko wanda ya yi yamma shi ne juhfa ne ba? juhfa ne ko wanne ne to shi ne misali idan ka tashi daga nan mutanen da suke eriyan nan kamar yadda malam ya ɗan yi bincike sosai a nan a wannan abin nan ɗin mai sharhin nan ya ce zulhulaifa magana dai akan jufa ɗin jufa yanzu ya rushe gurin sannan ruwa ma ya shanye shi wannan kogin maliyan nan ina fatan kun gane da haka sai ce za ka yi miƙatinka daga rabig akwai wani waje da ake ce masa rabig wani babban birni ne duk wanda ya taho daga sudan misra falastin urdun lebanon suriya da maghrib yamma da garuruwan ifriqiya afirka gaba ɗaya za su yi miƙatinsu a wannan gurin ne tun da yanzu gurin ruwa ya shanye ba za ka ce sai ka shiga cikin za ka shiga cikin kogin maliya ne yawwa to galibi kuma yanzu mutane kuma da suke zuwa daga jirgi fa an ɗauko ka daga jirgi ba tafiyan ƙafa ba ne za ku wuce miƙatin maƙila in ma ba daga eriyan maka kuke ba wataƙila daga can wasu guraren da kuke inda ba ruwa za ku iya zuwa ku wuce miƙatin to abin da zai faru shine su hukumar jirgi idan an zo eriyar da miƙati yake za a sanar to kuna cikin jirgi kawai sai ku ɗauki hirami ina fata an gane kawai sai mutum ya sa hiraminsa ya yi niyya sai ya fara talbiya eh shikenan ina fata an gane to wannan shine ka'ida kaman mutanen mu na yamma tunda dai wannan ruwa ya shanye gurin kawai daga an zo ana shigowa bahar maliya irin inda miƙatin yake kawai za a sanar to kawai kowa sai ya sa ihramin sai ci cire kaya daman jirgi kaga akwai su dushma a cikin da komai kawai sai a sanya kaya kawai sai a fara talbiya wannan shine ka'ida ba akwai amma mutanen da suke kuskure wai sai mutum ya je na jidda an sauke ko a jidda sai ka ce za ka yi ihrami za ka ɗauki ihrami daga nan jidda ba miƙati ba ce in kai haka kayi kuskure yawwa da a cikin jirgin nan kawai ana sanarwa shi kenan sai a fara ko ta wani ƙasa ma kuka zo ta jirgin ruwa kuka zo ko kuma ta jirgin sama kuna zuwa area miƙati za a sanar kowa sai ya ɗauki ihraminsa a gurin wannan shine yawwa suna sanarwa sosai ka gani ko to duk guraren da aka ce sun rushe to akwai gurin da yake fuskantan gurin sai malamai suka kwatanta sai suka fuffudda za a iya daga waje kaza mutanen waje kaza kamar rabik nan da na faɗa su wanda suke da miƙaci jehova za su yi daga rabik wanda a ƙasa suke sunan guri ne a'a ba wai sunan ba wai ruwa eh eh ruwa ya shanye wurin miƙacin na yamma ba eh wurin ruwa ya taho wajen ya ya rushe gurin ka gane mutane su yi ihramansa daga rabik wani shine yace abin da ya kawo ana yace rabik min madinatun kabira fiha ad-dawa'ir wal marabiq wal madaris wal hukuma tab'ad an makka al makra min tariqi wadi al jumum 160 wa 80 kilo tsakanin gari tsakanin wajen da makka kilomita 186 ne an gane shi wannan gurin rabik ɗin kenan shi ne ya ce wa yuhramu min rabik ahli labanan mutanen da suka zo daga labanan suriya urdun falastin misra sudan da maghrib da buldan afirikiya garuruwan afirikiya afirka da wasu ɓangare da suke shamaliya a arewacin mamlakatar saudiya duk in sun taho za su yi miƙatinsu ne arabic amma idan a jirgi kuke za a sanar da ku idan kun zo area sai ku yi ina fata an gane ko wannan shi ne na'am sai ina ga za mu dakata a hako za mu dakata haka da minti nawa babu ma yalbisul muhrim min athiyabi irin kayan da mai ihrami zai saka wani irin kaya ne an gane الحديث التاسع بعد المئتين حديث نتري بيو دترى أنا كنا نوني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا, الج... ولا الخفاف إلا أحد لا يجد علين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو, رو... أو ورس وللبخاري ولا, تن... ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yake cewa wani mutum ya zo yake cewa ya manzo Allah sallama ma albisul muhrim min asiyab wani irin kaya mai ihrami wanda yake da jiya aikin haji zai saka a matsayin ihrami sai manzo Allah sallama ce masa to tambayar da yi mai kuma manzo Allah sallama ce kar ya sa kaza a ya ce ya sa kaza kai sai ya gaya masa abin da ba zai sa ba kawai wannan shi ake cewa usulubul hakim ko an jiyar da shi abin da ya kamata ya tambaya yau eh usulubul hakim a balaga yana daga cikin ilmul badi sai ce la yalbasul qumsa kada ya sa riga kun sa riga ko wanda aka gina ta da wannan hannaye kace riga to kada ya sa irin wannan dai kenan walal ama'im kada ya sa rawani walal sarawilat kada ya sa wando wando ko ne irin wando ko gajere ko dogon wando kar ka sa dogon wando ko gajere in dai wando ne ina fata an gane walal baranis ko kuma rigar da take da hula a jikinta me ake ce mata na Hausa yawanci mutanen magrib suna sa irinsu a iraki kai mutanen iraki za ka ganta wata baka ko da yake ba dole sai baka ba rigar da take da hula a jikinta haka kaman jalla kaman jallabiya ce amma mai hula kun gane me sunanta da Hausa riga mai hula kawai ba ta da suna ko burnus sunanta a to kuma kana sun ka faɗa baranis din jam'i ne yawa irin wannan da bala yake sa yadda dogon riga nan da mai hula ba to akwai irin ta za ga mutanen iraki yawanci suna da irin ta to irin wannan rigar kada mutum ya saka ta in yana ihrami a matsayin wannan walal khifafa kuma kada ya sa khuffi an san khuffi ko safa ta iya shiga karkashin khuffi khuffin an salin ya ajafa ta ake yi shi to safa jawrab ake ce mata jawrabun to ita ma karkasa safa kaga kiyasi kenan ko illa ahadun la yajidun alaini sai dai mutumin da bai samu takalma ba wanda zai saka falyalbas al-khuffain to zai iya sa khuffi din guda biyu amma da sharadi wal yaqta'ahuma asfala min al-ka'bayn zai yanke ƙasa ƙasa da idan sawu ta baya kufin dama ya dan dago haka kaman takalmi sau ciki yake da fata to sai ka yanke bayan sai zaman to kaman takalmin da ake ce masa hafko hafko ko me hafko ba shu me kuke ce masa anan irin wannan yawa takalmin da ga sama ne a rufe bayan ba wannan sai zama kamar irin shi kaga shi ma dai yayi kama da takalmin ne to haka zaka yi kufin ka in baka da takalmi zaka sa kufi to ko safa ce zaka iya mata haka kenan ko akwai habba in dai bai san dago sama ba iya nan ne dan a waje yake yawa to kaga irin wannan to she yanke kasa wala yalbas min athiyabi shay'an massahu az-za'faranu aw rasu kada ya sa kayan da zafaran zafaran ya taba za'faran ko kuma warasun warasun shine wani tsiro ne wanda yake da ƙanshi to ƙarƙashin wannan kuma za ka yi ƙiyasi duk abin da yake da ma'anar turare kada ya sa kada ka shafa turare zafaran ba ka san zafaran ba wani abu ne zafaran zafaran ake masa da hausa ko jafaran eh wannan kalansa za ga yalo yalo jaji jaji haka ja da yalo yalo haka ne kalansa shi kuma warasun din ja ne zafaran ba ka san zafaran ba ko ba wanda ya san zafaran yana da kanshi yana da kanshi shi ma ko to kada mutum ya sa wannan warasi kuma wani ciyawa ne mai kanshi abin da yake nufi kawai da abu mai kanshi kamar turare za ka iya saka turare da ya shiga haka za ka yi kiyasi da shi su a lokacin wannan abin ana kamar turare ne eh waras yana da kanshi wani ciyawa ne mai kanshi to kenan ko turare ba za ka saka ba ina fata an gane walil bukhari riwayan bukhari kuma daban wala tantaqibul muhrima mace wanda take aikin haji mai ihrami ba za ta saka niqabi ba ba za ta sa mai niqab wanda zai rufe mata fuska ba wala talbasul quffazaini ba za ta saka safar hannu ba ita ce quffaz safar hannu to amma gaskiya akwai wasu abu da ake duba na maslaha a irin zamanin nan a yin zamanin da muke ciki ana ɗaukan hoton matan mutane da sauransu ana gani da to mace mata za su iya lullube kansu su sa niqabi ko a sa safaranin saboda wannan maslahar kenan ina ga ta an gane yawwa na'am الحديث العاشر بعد المئتين حديث نتري بيود غوما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم حديث لك عبد الله بن عباس الله يدرس ويكي na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yana khutuba a Arafa a cikin taron mutane na Arafa kenan yace wanda mallam yajidna alaini wanda bai da takalma guda biyu falyalbas khuffaini zai iya saka kuffinsa ba damuwa bai kawo kuma cewa ya yanke ƙasa ba wa mallam yajid izaran wanda bai da izar kwarjalle dan zanin da ake nadawa falyalbas sarawil zai iya sa wando an samu nasik da mansukho wannan hadisin ya shafe wancan kuma a cikin jama'a ya fada kaga dan sakon zai isa ga kowa ma'ana baka samu izar ba zaka isa wandanka baka da takalmi zaka isa khuffi shikenan amma fa in baka da takalmi kaga yanzu kana takalmi kace zaka sa safa ta hada takalmi da safa kuma yayi yawa yawa sai an rasa izar sai an rasa safa a takalmi tukunna ina fata an gane mallam yajid yace rayuwarmu ne yanzu da na sahabbai da bambanci su a lokacin akwai kuncin rayuwa za a yi wa mutum bai zai da taka bai samu takalin ba ma ko kuma izar na ga gare bayar ma ake ko ما يؤخذ من الحديث الخطبة في عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه أم نعم wannan magana da ya ce zai sanya kofi a zahirinta ba maganan cewa zai yanke ƙasan kofi ina fata an gane ko yau na'am da minti na'am babu nan ma babu ya samu ku to nan kuma ya ce babu talbiya daga za mu tsaya da ce ta sa niƙabi tantaƙib ta saka niƙabi ka san niƙabi aiko ba su abin da ake rufe kai da shi da kudu haka ta rufe kanta da idanta shi ne ya miƙa ya ya ga hujjar ta ɗakinta ina ne wani to shikenan babu talbiya babu da zai magana kan yadda ake talbiya الحديث الحادي عشر بعد المئتين حديث نتربي دقوم شادع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك hadisi daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma yace talbiyar da manzo Allah sallallahu yake yi ita ce labbaika Allahumma labbaika labbaika ma'ana amsa maka ya Allah mun amsa maka mun amsa maka baka da abokin tarayya dukkanin godiya da ni'ima gare ka take da mulki baka da abokin tarayya wannan shine ma'anarta to haka manzo Allah sallallahu yake yin talbiya idan kai sabanin haka ka sabawa manzo Allah sallama ina fata an gane قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها سيدي سكتي عبد الله بن عمر ينا قاراوا da cewa labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadika war raghba'u ilayka wal amal anan wajen idan muka lura an samu ƙari akan abin da Annabi sallallahu yake yi to amma za ka yi riko da shi saboda manzo Allah sallallahu ya yi magana akan ayi riko da yawwa khulafa'ur rashidin sannan kuma malam ya dan taba alƙalmi ce hazi ziyada inda muslim duna bukhari wannan ziyadar a wajen muslim ne banda bukhari an same ta a riwayar muslim tsoron hadisi ɗaya ku? na'am باب سفر المرأة يا سبب كونكم باب سفر المرأة بدون محرم babi zai magana akan mace ta yi bulaguro ba tare da wani muharramanta ba الحديث الثاني عشر بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم آه محرم hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yahillu limra'atin baya taba halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta kasance ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ranar lahira kenan an tusafira ta yi bulaguro masirata yaumin bulaguran da ya kai yini ɗaya ya kai rana ɗaya wa lailatin da dare laisa ma'aha hurma a tare da ita ba wani muharrami tashin hankali in dai mai mace ce musulma ya haramta ta yi bulaguro tare da ita ba wani muharraminta haramun wa fi lafzul bukhari lafazin bukhari yace la tusafir yauman kada ta yi bulaguran yini wala laila ko dare illa ma'azi maharam sai tare da muharrami idan an saba wannan an saba manzo Allah sallama kun ga idan kai la'aka yi abin da yake faruwa yanzu kawai ana yin abin da aka ga dama ne mace za ta tashi ta yi bulaguro ko ina ta tafi inda take so ta yi kwanaki ita kadai ya haramta sai tare da muharrami na'am aikin haji haka aikin haji dole ya an samu harami yi ba na yin wani abu da ake cewa wai mijin biza ba ana yin mijin biza bai halatta ba Allah ya halatta mijin biza kawai wani wani ne wanda ba muharramin ta ba fa an zo hada shi da tawai mijin biza ake cewa mijin biza ake cewa hada su da shi kawai ai ya samun barna gaskiya akwai maganganu a ƙarshen wannan hadisin malam ya ce dalili shine ita mace mazannatu shahawa wa tama guri ne wanda ko abu ne wanda za a kaddara za a yi sha'awansa ita mace duk inda take musamman ga namiji ko waya la takadu taqi nafsaha li da'fiha wa naqsiha ita kuma ba ta iya kare kanta ba saboda rauninta ko da wasu yi sha'awar su yi lalata da ita zai wuya ta kare kanta idan haka ma ga ake wa mata faɗe misali a ce namiji za mai faɗe zai wuya in dai ba ko an kawar da hankalinsa ba amma mata fa saboda ba su da suna da rauni a yi mai suna yi kuwa to amma gaskiya kaga annan in ka lura sai dai a kawar mutum da hankali ba shi wani abu ya sha amma da hankali kamar yadda kake ita ba a kawar mata da hankali za a iya kama ta ajiya mata faɗe kai gaskiya ya cika mai rauni kana namiji sai ce wala ya gharu ala misli muharrima ba wanda zai kishi akan ta sama da wanda yake muharraminta allazina yarawna anna an-naila minha naila min sharafihim wa irdihim wanda muharraman da suke ganin cewa idan an ci mutuncinsa kamar an taba mutuncinsu ne su saboda su muharramanta ne to za su fi kishi akan ta duk wanda za a sa a ce zai kula da ita a koma bayan wanda yake muharraminta ne ba wannan karabar tare mutum eh yayin da karfin shi ya kare ba zai bari ba ya ce war rajulul ajnabi mutumin da yake ajnabi ba muharraminta ba hiya ma yakhlu bil ajnabiyya duk lokacin da ya kadaita da macen da take ajnabiyya ba muharramarsa ba yakunu mu'radan li fitna shaytan to za a samu fitina ta shaytan da waswasi zai sa ta bujuro masa na haka ma ake idan ka je duk lokacin da ka kaɗaita da mace wacce ba muharramar ka ba to na ukun ku shaidan ne a gurin don haka za a iya samun matsala in dai kai namiji ne kuma kana da lafiya da sha'awa a zuciyarka wannan karka cire cewa wannan malami ne wannan ɗalibin ilimi ne ba wannan a ciki ina fatan kun gane in dai mace ce wannan dole in dai za ka kaɗaita da ita to sai shaidan ya shiga tsakanin kuma ya ta kawo maka wani abu a zuciyarka ita ma kuma haka sai dai in muharramanta ne duk wanda za ga muharramanta ne kuma ya yi sha'awarta to wannan ya kai tatacce a ce yana muharrami kaninta ko yayanta masalan a ce kuma zai sha'awanta kai wannan tatacce kenan dan iska na ƙarshe amma in dai muharramarka in dai ajnabi ne to dole ne ina fatan kun gane karka ce aya malami ne ko nuwa a ai ba mala'ika bane shi mala'iku ne wanda ba su da sha'awa ina fatan kun gane yawwa to dan haka kenan ba a buƙatar wannan a samu muharrami saboda kare fitina kun gane kuma dan a ce wai ko malami ya yi sha'awarta ko wanda ke ɗalibin ilimi ba wani aibu ba ne a tattare da shi wannan yana tabbatar da cewa namiji ne shi wanda yake bayi da sha'awa ba namiji ba ne baka da lafiya kenan to amma me wannan muharramar wannan ba matarka bace ajnabiya ce kaga shine sai ka kiyaye wannan sha'awar ina fatan kun gane yawwa a je a yi kwanaki bai kamata ba kawai sai dai wata maslaha za a duba amma gaskiya ana aikata kuskure da yawa tun daga lafazin da yadda hadisin yake bai halatta ga mace ta yi bulaguran da ya kai yini ɗaya ko dare ɗaya ba tare da muharrami ba haka manzo Allah sallam ya ce yanzu abin da yake faruwa shine idan ta yi bulaguran idan ta tafi can inda za ta je za ta samu yanci ne fita yawo da sauransu ta haɗu da wasu watakila a motar ma haka za a iya haɗuwa da wasu musamman irin 'yan matan zamani yanzu nan yanzu ga ana musanyen namba kuma da sauransu saboda wannan amana ce 'ya'ya ko ita mace amana ce ga wanda yake shugabantar ta dole sai ya kiyaye mata wannan amanar idan ya sake ta haka saka kaman dabba sai Allah kuma ya tambaye shi akan wannan amanar bai kiyaye amana da aka bashi ba kawai ya sake mata linzami kawai ta yi duk abin da ta ga dama to tabbas sai Allah ya tambaye shi kamar yadda hadisi ya annabi sallam ya faɗa dukan ku masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwon sa mace za a tambaye ta kan yaranta kai da kake mahaifinsu sai an tambaye ka akan yaran an baka yaro amana an baka mace ya namiji da namiji ko ya mace amana ka kula da tarbiyyarta da wa take mu'amala da suwa take magana ina take fita me take aikata duk sai ka kula matsayinka na mahaifinta sai ka barta saka kawai ta je ta yi komai to sai Allah ya tambaye kuma sai ka yi wa Allah bayani me yasa ka barta me hujjarka me dalilinka zamani za ka yi bayani zamani ko to wannan dole kun ga an kula da wannan aha saboda kiyaye afka cikin alfasha sai shari'a ta haramta mace ta yi bulaguro na yini ko dare sai tare da wanda yake muharrami shine mijinta ko kuma wanda ta haramta a gare shi wanda ta haramta gare shi an shayar da su tare ko kaninta ko yayanta ina fata an gane ko dai wanda shari'a ta kirgo wanda su ne muharramanta ko babanta ko ɗanta ko ɗan uwa ammi khal ɗan gidan miji an gane ko ko baban miji ko kuma wanda shayarwa ta haɗa su wannan su ne muharramai ko kuma mijinta dole sai tare da wa'annan tukunna in za ta yi bulaguro sannan sai mu lura mu gani an yi magana a ce akan cewa ta yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe in dai tana kiyaye wannan imanin to kada ta yi wannan bulaguran ba tare da muharami ba to kenan mafhumul mukhalafa idan ta yi ba ta kiyaye imanin ta kenan ko imanin bai cika ba sai malai ce ikhtilaful ulama malamai sun yi sabani an yi istinbadi abubuwa da yawa to يتي فقد اختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم إن كان ذا مال أو أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة أصيب أنه لا يحل خروجها بدون محرم لأي سفر فتكون معذورة غير مستطيعة maganar da aka fita da ƙarshe a nan ya ce bai halatta ga mace ba kwata-kwata ta yi bulaguro ko ta tafi aikin hajjin nan ko wani bulaguro gaba ɗaya in ba tare da muharrami ba ina gani ina fata an gane yawwa wannan shine sai magana ta gaba yace waqtalafu fil kabira allati la tamilu ilayha an-nafs to idan babbar mace ce fa wanda ba galibi ba za a yi sha'awanta ba hal tusafir dun mahram za ta iya bulaguro ba tare da muharrami ba aw la budda min al-muhrim as-sahih al-akhir magana ta ƙarshe sahihiya لأن الحديث عام أيتي لأن الحديث ammu kullum imra'a hadisin ya game dukkan mace cewa la yahillu limra'atin nakira kenan ko nakira kuma idan an kawo shi a magana yana fa'idantar da gaba daya gamewa yace wala yakhlu al-amru min mahdhurin falikulli saqitatin laqita al'amarin da baya kubuta daga abin da ake jin tsoro akwai wani karin magana da laraba suke cewa likulli saqitatun saqidatin laqita ko sabon da ake nufi duk wani abu da za a jefar masalan ba za a rasa mai tsintar shi ba duk wata tsintuwa ba za a rasa mai daukan ta ba ko idan misali kana tafiya ka kadago a jefe kai kana ganin kafi karfin kadago ba ka dauka ba wani yaro kila zai wuce ya ga kadagon ya dauka shi daidai da shi ne ina fata an gane yawwa to ita ma da ake ganin babba ce ba za a rasa wanda zai iya sha'awar ta ba wanda hima babba ne ita irin ta shine lokacin sake talaki to ko babba ce kenan waqtalafu hal yakfi an takuna ma'a rifqati amina rifqatin aminatin aw tusafiru ma'a imra'atin muslima thiqatun am la zalika hadis annahu la budda min al muhrim sai yace kuma sun yi sabani shin dalilin da yasa bu karanta wannan jawabin saboda kusan muna cikin matsala a wannan zamanin tabarruji da sauran abubuwa yayi yawa wanda kuma yana cikin abubuwan da yake kawo rikicewar al'amura a rayuwa wannan tabarrujin da ake yi da sakewa mata linzami kawai su yi abin da suka ga dama yana daga cikin abin da yake kawo lalacewan tarbiyya yawaita zina ta zina ce shi kuma zina an samu yawaita zina ta fasadi da sauran laifuka yawa za su yi yawa sai ce to ya halatta sun yi saɓani shin a samu mutane wanda suke ayari amintattu an san mutanen kirki ne ta tafi a cikinsu ta yi bulaguran kai yarka ce za ta yi bulaguro ko ‘yar uwarka, to ka san mutanen da za su tafi lagunan da ita amintattun mutane ne ba zargi a kansu, ya halatta ka bar su su tafi tare da ita, ko kuma a samu wata mace musulma wanda take amintacciya ce ba, ba wanda take da ɗabi'u munana ba? Malam ya ce zahirin hadisi dai labudda min al-muhrim ba makawa sai an samu mahrim haka hadisi ya ce li'anna ghairatul muhrim wa ghairatul muhrim wa naziruhu mafqudan kishin da wanda yake muharraminta yake da shi wanda ba muharraminta ba shi da wannan kishin a kanta da haka dole ne dole dole sai an samu ko mace ce musulma bai halatta ka haɗa ta da ita ba wai amintacciya ce ko kuma a wannan mutane ne amintattu kai ya hankali ya ce wa ƙala shekul islam ibn taymiya shekul islam ya ce idza kanat al mar'atu min al qawa'id allai lam yahidna wa qad ya'isat min an nikahi idan mace tana cikin irin matan da ba sa haila misali suna zaune ko kuma ta ɗebe tsammani daga aure ta tsufa ko kuma yanayin ta dai wala ma'aram laha fa innahu yajuzu fi ahadi qawlayil ulama suka ce to irin wannan matar ya halatta a ɗaya daga cikin maganin malamai ta yi hajji ma'aman ta amanahu amma tare da wanda ta aminta da imaninsa da ɗabi'unsa ba zai cutar da ita ba wa huwa ihdar riwayatayn an ahmad wannan yace kuma tana ɗaya daga cikin ruwayo daga Imam Ahmad wa mazhab Malik wa Shafi'i kuma shine mazhabar Malik da Shafi'i wa kada ijma'ul muslimun annahu la yajuzu safaru al-mar'ati bidun mahram malamin musulunci sun yi ijma'i gaba da akan cewa bai halatta mace ta yi bulaguro ba tare da muharram ba illa ala wajhin ta'manu fi sai fuskar da aka samu amantuwa summa zakara kullu minhum al-amr alladhi itaqadahu sa'inan laha wa hafizan kowa ya faɗi abin da yake ganin cewa shine zai zamanto kariya gare ta wanda ba zai cutar da ita ba min niswatin sikad masalan kamar a samu mata ne amintattu za su yi tafiyar za su yi bulaguro tare duk mata ne musulmai to wannan ba matsala wannan wanda suka faɗi haka kenan wasu kuma suka ce rijalun ma'amun a samu mazaje amintattu su ma wa mana'aha an tusafira biduna zalika to amma in ba haka ba to kace bulaguro ba tare da wayannan abubuwan ba ta haka ambata فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله حق وأوجب أشرط أنت أبن دم الله دمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سك شرط أنت شيني ما في تنتنت ما في وجبتوا ina gane ana ina fata ana ganewa saboda idan an saba an saba wa zahirin hadisi kamar an halatta yin bulaguro ne ga mace ba tare da wannan ka'idar da aka saka ba yawwa wannan shine ne lokacin ya yi da rabi ko? to insha Allah za mu dakata nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك طيب